أجمعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 22 ga watan jima'a rabi'u sani shekara ta 1434 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da hudu ga watan uku shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu dora kam inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura mai albarka wanda yau insha Allah muna darasi na takwas a cikin sura ɗin za mu tashi ne akan aya ta talatin da biyu daidai ta yadda satin da ya wuce mun yi bayani dangane da ainihin wato kissar 'ya'yan annabi adam guda biyu da habila da kabila ta yadda ɗaya ya kashe ɗaya kuma da ya kashe shi din ya rasa ya zai ya binne shi Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi qala ya waylata ajastu an akuna mithla hadha al ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an nadimin to yau kuma za mu tashi akan aya ta gaba min ajli dhalika katabna ala bani isra'il na barama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Allah ce min ajli zalik an kashe wannan bawan Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa um, Abdullah da Masud yake cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha babu ran da za a kashe shi da sunan zalunci a cuce shi a kashe mutum face wato dan annaba adam nan na farko kabila yana da wani zunubi na musamman na wannan jini da aka zubar li'annahu wa awwalu man sanna al-qatla dan ko shine mutum na farko da ya sunnanta kashe wani kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari kitabul anbiya da muslim shi ma ya rawaito shi Allah ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il kamar haka ne muka wajabta muka kuma rubuta ga banu isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin duk wanda ya kashe wato rai ba tare da wata rai ba katalaha ya yi kisan kai wato ba wai kisasi aka yi ba haka kurin mutum ya kashe dan uwansa au fasadin fil ardi ko kuma ya yi wannan kisa ne wato saboda fasadi a bayan ƙasa ko kuma ka ce au bi ghairi fasadin fil ardi an kashe wannan wanda aka kashe shi ba wai dan yayi fasadi a bayan kasa ba fa annama qatala nasa jami'a to dai yake da wanda ya kashe mutane gabaki daya wanda ya kashe wani katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da wannan ran da aka kashe ta kashe wani ba au fasadin fil ardi kuma ba wai cewa wannan ran da aka kashe ta yi fasadi ne a bayan ƙasa ba ta cancanci hukuncin kisa ba fassara ta farko kenan ko kuma ka ce au fasadin fil ardi wanda ya kisa din yayi ne da niyyar ya barna a bayan ƙasa fa ka annama qatala nasa jami'a kamar ya kashe rai ne ga baki daya Abdullahi dan Abbas kamar yadda imam ikrima ya ruwaito daga gare shi cewa abdullahi abu sina cewa man qatala nabiyyan aw imaman wanda ya kashe annabi ko ya kashe wani liman adlan mai adalci ko ya kashe wani jagora mai adalci ya kashe mutane ne jami'an gabaki daya subhanallah laifin kai ka ce yan adam aka tara masa duk ya kashe su za ka iya lissafa zunubin kashe yan adam gaba daya wa man ahyaha kaga adalcin musulunci kuma wanda ya rayar da rai ma'ana ya rayar da wani ta dalilinsa ya taimaka masa ya ci gaba da rayuwa ya hana a kashe shi ya tsare masa rayuwa ka tsare rayuwar wani bayan tsarewar ubangiji shine wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a kamar yadda ya raya mutane ne gaba ɗaya shi ma in ka kashe ɗaya kamar ka kashe duka rai ɗaya zunubinta laifin kashe mutum ɗaya to laifin ka kashe mutane ne gaba ɗaya a kuma wanda ya ainihin rayar da mutum ɗaya ya taimake shi tsallakan masa da rayuwarsa bayan taimakon Allah to za a rubuta masa kamar ya taimaki al'umma gaba ɗaya ka annama ahyan nasa jami'a a wata riwaya malamai suka ce abinda ake nufi na wani ahaya fa ka annama ahyan nasa jami'a wanda wani ya cancanci hukuncin kisa ku ne waliyan jinin mana ku ya cancanta ku ce kun yafe ko ba ku yafe ba sai da aka zo an yanke masa hukunci za shugaba ya ce a kashe shi sai ku waliyan jinin kuka ce kun yafe masa a kyale shi to shine wa man ahyaha kamar yadda ya taba faruwa wata ran a Madina wani bawan Allah ya yi kisan kai ya kashe ya kashe uban wasu yara aka kyale su aka bar su aka daure shi har sai da yaran suka girma suka kai munzalin suka balaga sai aka zo da mutum saboda dole sai an tambayi kowane mutum da yake da hakkin wannan jini sai an tambaye shi ya yafe ko bai yafe ba so aka zo da su aka ce ga wanda ya kashe babanku suna kuka suna zubar da hawaye shi din wanda ya kisan shi da danginsa suna cewa dan Allah ku yafe mana mun yi kuskure ku yi mana afuwa na cewa ina ku yafe mana ina ku yafe mana ina suka ce sam sai da aka zo an gama hukunci za a zartar da hukunci sai kuma su ɗin waliyan mamacin wanda aka kashe daɗin sai suka zo kuma suka ce wa alkali a gaya wa waliyan wannan jini sun mai afuwa mutumin da yanzu da gawa ne yanzu yanzu a mai hukuncin Allah tunda ya kashe wani wannan inda ake shari'a kenan to amma gashi an yafe masu shikenan aka sake shi to wannan wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a kenan wannan mutanen ladan su Allah zai ba su lada kamar sun raya mutane gaba ki daya kenan shine wa man ahyaha wanda ya kubuta daga kashe mutane shi ma ana ce da shi wa man ahyaha wanda ya kashe wani kamar ya kashe mutane wanda kuma ya kame hannunsa ba ruwansa da kisan kai shi ba ya kashe mutane to fa ka annama ahayan nasa jami'a shi ma din za a rubuta masa ladan kamar ya raya mutane ne gaba ɗaya kamar wanda an zo za a yi kisa ka ce ga shi je sai ce a shi ba zai ba baya zubar da jini baya kashewa ya kame wannan to Allah ya ce a gaya masa fa ka annama ahayan nasa jami'a Allahu akbar imam qatada yake cewa azzama Allahu ajraha wa azzama wizraha Allah ya girmama ladan kin kisan kai mutum ya kiya kashe wani ladan yana da yawa haka kuma wanda yake kashe mutane shi kuma ladan zunubin sa shi ma da yawa ko kashe wa man istahalla qatla muslimin bi ghairi haqqin wanda ya halatta kashe zubar da jinin musulmi a kashe musulmi ba tare da hakkin shari'a ta ce a kashe shi ba fa ka'annama qatala an-nasa jami'an fil ismi to zunubinsa kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya wajen laifi saboda dukkan musulmi gaba ɗaya ba su kubuta ba da gare shi lokacin da aka kashe mutum musulmi guda ɗaya to ai wannan nauyin kisan ko kuma tausayin kisan da zafin kisan duk wani musulmi zai ji zafi ai cewa an kashe wani dan uwansa musulmi wa man ahyaha ai wa man tawarra'a an qatliha wanda ya taka tsantsan shi kuma ya ce a'a shi ba zai yi ba yana kiyayewa ba zai je zubar da jinin wani ya kashe wani ba Allah ya ce fa annama qatala nasa jami'a fi sawabi kenan li salamatin minhu zai samu lada kuma musulmi sun kubuta daga gare shi alhamdulillah imam al-hassan al-basri a ƙarƙashin tafsirin wannan aya yake cewa faɗin Allah fa annama qatala nasa jami'a ana nufin annahu yajibu alaihi min al-qisasi bi qatliha mithlu alladhi yajibu alaihi law qatala nasa jami'a duk wanda ya kashe wani mutum guda ɗaya musulmi mai rai to imam al-hassan al-basri yace wajibi ne ai kisasi a kansa kisasin nan da za a yi masa na dole kai ka ce ya kashe al'umma ne gaba ɗaya yanzu ya kamata a ce wanda ya zo ya kashe al'umma gaba ɗaya kyale shi to haka wanda ya kashe mutum ɗaya ma a wajen Allah to kamar ya kashe mutane duka ne to shi ma dole a ke sashi shi ma a raba shi da duniya tunda rayuwarsa ran nasa bai fi na wancan wanda ya kashe ba to shine abin da malamai suka faɗa Allah musu wa man ahyaha ai wa man afa an ma wajaba alaihi alqisas kenan fa ka annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat Allah ya ce hakika manzannin mu sun zo musu da hujjoji bayyanannu duk wannan bayani manzanni ne suka zo da shi komi da kake gani a cikin alkurani an riga an yi rayuwar nan da kake ganin ta ta duniya wallahi malam kamar kaset ne ake sawa a gurin Allah ma ya riga ya faru duk abubuwan da suke faruwa gaba ɗaya a wurin Allah daman zai faru ya riga ya faru ne kawai kamar yanzu ka sa kaset ne na rediyo kana saurara ina ce an riga an yi abin da aka saurara kai yake yana zaren yana tafiya duk lokacin da ya je karshe kaset din tsayawa zai to haka rayuwa take tafiya kaset ne Allah ya riga ya zartar da komai abin da zai faru kasar ne yake tafiya yana tafiya yana tafiya ranar da ya je karshe kuma kafo za a hura kuma kowa ma ya tafi wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kenan kowa zai je gaban Allah shi shi kadai daga shi sai halinsa sai ɗabi'arsa in khairan fa khairan idan mutum ya aikata alheri a rayuwarsa zai ga alheri wa in sharran fa sharra wanda ya bata rayuwarsa da aikata sharri da kai ake hada baki ai sharri da kai ake hada baki ai ai zalunci ai cuta ai ha'inci ai makirci to shi ma dai za a mutu dadin wannan rayuwar wato ba mai tabbata shine dadin wannan rayuwar kowa sai ya mutu wani bawan Allah ya ce tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi auhadi wasu mutane sun yi burin wai su kashe ni wai na mutu yace to in na mutu sai aka kashe ni yace mutuwa ba sabon ba wani abu ne da kowa yana yi ai ko ba haka bane kowa kuma sai yayi duk wanda ka ganshi a duniya to alama ne mana cewa zai mutu din ganin mutum yana rayuwa a duniya to alama ne na cewa babban alama ne na cewa zai mutu to yace wa in amut in har na mutu din fatilka sabili lastu fiha bi auhadi wannan hanya ta ce wadda ba ni kaɗai zan bi ta ba hanyar mutuwa kowa sai ya bi ta jariri zai bi ta wanda bai ma fito duniyar ba zai bi ta wanda ya fito duniyar ya dade zai bi da wanda bai dade ba ma zai bi wanda ya more wa duniyar zai bi wanda bai more ba ma zai bi wanda yake da mulki zai bi wanda bai da mulki zai bi mai bindiga hannu zai bi mara bindiga ma zai bi mai yawo da itace ma zai bi kowa ma sai ya bi ai adalcin ubangiji kenan kowa sai ya bi kawai matsala ce ta lokaci agogo ne yana kadawa tik tik tik tik ranar da batir din ya mutu tsayawa yake ko to haka rayuwa take in ka ga mutum yana rayuwa to kwanansa ne bai kare ba in ku kwanansa ya kare wallahi sauro zai cije shi ya mutu ba sai ka sha wahala ma ka kashe shi ba in kuma ma ka kyale shi ma shi da kansa zai je ya mutu a karkashin gadansa wani ya shiga ban daki yana tsugune yana kashi ya mutu wani ya shiga ban daki yana cire wandon sai faɗi ya mutu wani kuma yana sujada ya mutu wani yana kan mota yana tuka mota yana jiran danja za ta bayar fa anan nan tal'udu aka yi anan tal'udu danja yake jira za ta bayar danja ta bayar ya sa giya daya ya taka totur an ba da green light ko yana taka sai mutuwa ta zo ta ɗauki ransa ga kafar ta take totur din garen ya tafi ba control haka ya je make wani ya ɗauko galan ɗin fetur ya tsallaka titi ya sayi fetur ya danna ya shiga kwatami ya buge wannan ya kashe wani gawa ta kashe gawa kenan yana gawan sai ya je kashe wani wai to yanzu wannan mai hukuncin sa mala وتلك سبيلي لست فيها بأحدك ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات حقيقة من ظنهم سنزو مسد حجوجي بيننو ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون الله يتي أما ضد هكا باين هكا متاني da yawa yawa daga cikin mutane akwai masu yada fasadi da wuce gona da iri a bayan ƙasa to sai Allah ya faɗi sakamakon masu yada barna a bayan ƙasa sai ya ce me إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا Ah.
ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله lallai ku sani sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzan Allah ashe akwai masu faɗa da Allah da manzan Allah suwaye masu faɗa da Allah da manzan Allah su ne masu faɗa da addinin Allah kuma addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam taban ba za ka ga Allah ba ballanta ka ɗauki makami ka yaƙe shi amma akwai kayan Allah a bayan ƙasa akwai bayin Allah a bayan ƙasa masu bin addinin Allah akwai kuma addinin da Allah ya ce shi yake so a yi ya ce inna dina inda Allahil islam addini karɓaɓɓe amintacce a wajen Allah shine mai al-islam alladhin tashara ismuhu fil alam wanda sunansa ya yaɗu a duniya ba inda ba a san musulunci ba wa kasaru wa kasura a'da'uhu fil alam abokanan gaban wannan addinin kuma suka yi yawa a duniya wanda yanzu gaba da addinin shine burgewa a wurin wasu to wannan addinin duk wanda ya faɗa da shi yace baya so ya ci gaba to kamar rana ne ta fito wai wani ya sa tafin hannunsa wai yana cake ki tsaya rana kake da ki fito ba rana za ta fito mutum yana sa wai tafin hannunsa zai kore ta zai iya ba zai iya ba sai dai ta sha- ya sha zafi ya sauke wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce duk wanda ya zaɓi wani addini ba na musulunci ba ya ce shi zai yi ko ya ɗauki wani addini ba na musulunci ba ya ce shi yake goyon baya shi zai taimaka shi zai agaza mawa falan yuqbala minhu to Allah ba zai karba ba daga gare shi wa huwa shi din wanda ya wannan aikin fil akhirati a lahira min al khasirin yana cikin waɗanda suke hasara suka tabi hanyoyin faɗa da addini kuma suna nan da yawa zamani da juyawan zamani suna jujjuyawa da dama kala kala wani ma zai zo yana faɗa da addinin ma bai san yana faɗa da addinin ba sa shi aka yi ta yi kawai a gidanka ma za ka yi faɗa da addini a gidanka ma za ka yi fada da addini za ka yi fada da addini da matarka za ka yi fada da addini da kujerarka ta mulki ko ta sarauta ko kuma kujerarka ta aikin gwamnati za ka yi fada da addini ma a sana'arka a ofishinka ko kuma a kamfaninka ko a wurin kwale-kwalenka ko buge-bugenka so ku goyi bayan addini ku taimake shi sakamakon da suke fada da addinin Allah suke kokarin tona wa addinin musulunci rami don su kifar da shi ko kuma su tona wa mabiya musuluncin rami don su kifar da su innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu za ku ji misali tabbataccen misali da ya faru a aikace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da masu fada da addini irin abin da Allah ya ce a yanke musu hukunci kafin su je kiyama Allah ya tada alkiyama wa yas'auna fil ardi fasada sannan bayan wannan suna yada fasadi da barna a bayan ƙasa yahudu da nasara akwai alkawari a tsakaninsu da manzon Allah na zaman lafiya kowa ya je addinin sa kada kowa ya tsangwami kowa amma duk da haka fa naqadul ahada yahudawa da nasara suka warware alkawarin Allah wa qata'u sabila suka yanke hanyoyi wa afsadu fil ardi suka yi ta yaɗa barna a bayan ƙasa suka ce a ci karnuka da aladu suka ce a yi zina a yi caca a shagiya a yi luwaɗi namiji ya auri namiji akwai freedom akwai yanci kada wani a abin nan da sauransu ga sunan dai hanyoyi na rashin mutunci dai da dama duk abin da shari'a ta zo da shi sai sun kokarin sun yi masa kuttu sun kifar da shi sun masa illa ana nan ana ta kokarin za a kafa doka za a bawa mata yanci wai yanzu duk wacce ta haihu mai gidanta sai ya biya ta kudin shayarwa eh nonon da suke bayarwa sai an biya yanzu wannan ba neman ta da zaune tsaye bane da rikici ana zaman lafiya za ku kawo mutane bala'i wai kowace mace wai nononta na sayarwa ne kuma za ta iya kai mijinta ta kai shi kotu alkali ya hukunta shi ya daure in bai biya ta ba to shi kenan ba sai a baɗan ba gaba ɗaya yi ai ba nawa bane ni kaɗai ko ba haka bane ba ke gwanda ke ma watakila ke kika yi naƙuda kika yi ihu wayo Allah wayo Allah kika fitar da shi saboda baki da hankali wani ya zo ya ce miki wai sai an biya ki kuɗi wai ki sha- kada ki shayar da shi kar ki shayar da shi kar ki shayar da shi suna nan mata wasu ana tafi kai gaskiya yanci ya samu ana ana tafi ana so a abu- wallahi wato ina mamakin wani abin da wato sai kai tsammanin waɗannan mutanen da kake gani a ra- suna rayuwa kamar ba da su ake tattauna waɗannan matsalolin wai a mai da su doka ba gaskiya wani yayi magana ya ce duk mutanen na yawanci idan sun hau mulkin nan kan jaki ake sa musu wallahi haka wani ya faɗa ni wani ya faɗa ina dariya ni dai ban ji ba wani ya faɗa amma ni na kusa ne da wannan magana mutanen mu kuma wallahi kar ku ɗora wani abu kawai sai an binciki wani abun da addinin musulunci yake da ruwa da tsoka a kai ko ba haka bane ba shikenan sai a kawo wata doka da za ta cutar da shi na yadda a shari'ar musulunci an ce misalin idan miji ya saki matarsa ya rabu da ita wajen shayar da yaro za a bata kuɗin shayarwa ko a ciyar da ita tunda yanzu ba shi yake ɗaukar nauyinta ba to kuma ya bar mata wani nauyi na ɗa ko ba haka bane to zai taimaka mata ya agaza mata abin da za ta sha ta ci abinci don ta samu ƙarfan nono ta shayar da shi amma muna zaune in ciyar da ke in shayar da ke in ɗauki nauyin ki in kai ki asibiti in miki hidima sabulin ki ni oman ki ni kitsan ki ni wandan ki ni takalmin ki ni hular ki ni in kina sa hula ibane ne ɗin ki ni gaba ɗaya kuma wai in kin zo kin haihu kuma wai a zo za a kafa doka wai sai na biya saura yanzu a zo a kafa wata dokar da ba ku da yanci ku hana su fita tana nan dokar za ta zo ita ma a hanya to wallahi duk wannan yakar Allah ne da manzo Allah ku waɗanda kuke cikin tsarin ku waɗanda kuke cikin gwamnatin ake tattauna da irin wannan ya kamata ku zama masu hankali kowa ya je wannan kujerar dawowa za ka yi ba wanda ya tabbata da ba wani a gurin kai hawa ka zo kai kuma kai ma da wasu yan shekaru suna nan ana duba maka ana lissafa maka to gwanda ma kai abin kirki kawon ka dawo cikin mu mu ce ka je ka yi aikin banza ba kai komai ba sai mutum ya je duk yadda za a je a yanke a je a yanke ta da shi sai ya dawo daga baya zo ya rike wani carbi na munafurci mai- mai mai- mai- mai kwaya talatin da abin wai shi ya dawo wai na Allah ne in za a daura aure su ne a gaba su sa manya-manyan riguna sun yi sata sun gama sata sun yi ritaya ko lokacin su ya kare shine yanzu za su dawo in za a zo dauran aure a kira su suna raba-raba a sa su a kwamitin masallaci wai suna Allah kuma da lokacin da suke shugabancin ba su iya taimakon addinin Allah ko daya a zo a kafa dokar da ta saba wa addinin ku amma ba za ku iya gyarawa ba ويسعون في الأرض فسادا suna yada fasadi da barna a bayan ƙasa Allah ya ce hukuncin su an yi kattalo a kakkashe su a yi sallabu ko kuma a tsire su kamar yadda ake tsire tsire a tukatta a aidihim wa arjulhum ko a yanke hannayensu da ƙafafuwansu min khilaf da saɓani in an yanke hannun dama to a gutsare ƙafar hagu idan an gutsure hannun hannun hagu to a gutsure kafar me kafar dama shine min khilaf aw yunfo min al-ard ko kuma a kore su a bayan ƙasa duk inda suke a kore su ka a basu tamsu ba mutane wuri tunda mabarnata ne zalika an yi musu wannan haddi ne lahum khizyun dan a nuna musu suna da azaba wa hawanun wa fadiha da wulakantuwa da kaskantuwa fi duniya a nan duniya sannan kuma walahum fil akhirati azabun azim suna da azaba mai radadi a ranar lahira hadisi ya tabbata riwayar a imam al-bukhari kamar yadda ya kawo shi da isnadi daga musaddad daga yahya an shu'bata قال yace haddathana qatadatu an anas radiyallahu ta'ala anhu wasu mutane ne daga uraina suka zo madina baƙunta wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da suka zauna a madina annabi ya karantar da su ya taimaka musu to zaman madinan bai karbe su ba sai suka kama sassarfa da zazzabi da rashin lafiya babu dai jin daɗi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda dai garin bai karbe ku ba to yanzu ku fita daga madinan ku tafi ku je mu kai ku wajen raƙuman mu na sadaka raƙuman baitul malik ga magani can za a muku treatment ku je ku sha fitsarin raƙumi magani ne a wancan lokaci da kuma nonon raƙumi shi ma magani ne wa yashrabu min albaniha wa abwaliha su sha daga nono da kuma fitsarin raƙumi malam suka je aka ba su nonon raƙuma suka sha da fitsarin raƙuma suka sha suka yi lafiya suka ci abinci suka ƙoshi malam ashe mutanen nan malam ba mutanen Allah bane mayaudara ne eh mayaudara ne maha'inta ne macuta ne sun zo sun zauna gurin annabi ya musu goma ta arziki suna warkewa sai suka samu shi mai kiwon raƙuman nan na baitul mali raƙuman sadaka kawai suka kashe shi suka haɗu suka kashe sannan kuma duk raƙuman gaba ɗaya fa na baitul malin musulmi gaba ɗaya suka suka sa itace suka kora suka tafi da su garinsu suka yi gaba yaya aka yi kwana ɗaya kwana biyu aka je aka duba garken raƙuma babu raƙuma sai gawan mai kiwon raƙuma mutanen da aka turo a taimaka musu sun kashe mutum gagawarsa kuma raƙuma sun tafi da su kaga ashe tun farkon da aka fara yi wa addinin Allah ta'addanci wanda Allah da ya samu labari ya ce to gaskiya ba za mu haƙura ba ya tura zaratan sahabbai ya ce ku je ku nemo su duk inda suka shiga mutanen nan a bi su a bisawunsu aka bisawunsu bi ake yi ana bincike bi ake ana tambaya jama'a ba ku ga wasu mutane ba sun zo sun wuce da raƙuma kaza kaza kaza ai raƙuman annabi ne ai na baitul mali ne ai kunji kunji mai kiwo makiyayin manzon Allah suka kashe aka je sai ku aka je aka cin musu aka riske su aka kawo su gaba ɗaya ga sunan suna zazzare ido a gaba annabi ce yanzu ko abin da za ku yi mana kenan sakamakon da za ku yi mana kenan ya ce to yau za a aikata muku hakkin Allah a kan yau za a sauke muku haddin Ubangiji a kan shi ne manzan Allah ya ce a nemo abin yanka a yanke hannayensu gaba daya fa kutta a aidihim ya ce a gutsun tsire kafafuwa ba rashin mutunci kuke ji da shi da rashin kirki ba kowa a yanke hannunsa daya a yanke kafarsa guda min khilaf kenan sannan manzan Allah ya ce a samu karfe mai lafiya a tsiyaye idanuwansu a soka sai an zubar da wannan ruwan idan sai ya tsiyaye ya zama hawaye sannan annabi ya ce a ɗebe su a zuba su a zafin rana a zuba su a zafin rana cikin ishirwa aka zube su an gutsure kafa an gutsure hannu sannan an tsiyaye ido ga su suna makafi ga kuturta ga gurguntaka sannan ga masifa kishirwa rana tana ta gasa su suna cewa a ba su ruwa a ba su ruwa annabi ya ce ko makwarwa ɗaya ka ku ba su wai dan a nuna ma fa man qatala nafsan bi ghairi nafsin din aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a yanzu wannan mutum ɗaya suka kashe shi mai kiwon annabi amma kaga hukuncin da aka yi musu malam saboda masifar kishruwa sai da kaga mutum ya kama dutse yana ci haka yana faskarar dutse yana ci wai ko in ya haɗiye shi zai ji alamar ruwa haka annabi ya basu duk sai da suka mutu sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka abu qilaba ya mutaba'a da humayd da sabit an anas hadisi yana nan cikin sahih bukhari to wannan ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi barna a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yada fasadi a bayan kasa ka san me yasa annabi ya musu wannan abin da yasa manzon Allah ya musu wannan shine wato wato ana tauna aya ne don tsakuwa ta shiga uku duk lokacin da mutum ya zama mabarnaci ne aikinsa barna to ya kamata idan an kama shi a yi maganinsa a magance wannan barnan don kada wani ya gani ya koya amma yau wani ya zo ya kashe wancan ya kashe wannan ya yi hanya an kashe wannan ko ya kulla an kashe wannan aka kama shi sai aka je aka rubuta doguwar takarda sai aka sako shi aka kyale shi ya ci gaba da yawo a gari wani ya ganshi to wani ma ya zo shi ma sai ya rijista sai ya je kawai ya kama aikinsa kenan yanzu yan fashe shiga gidan mutum su karbi kuɗinsa su harbe shi su yi zina da matarsa su bi 'yan matansa ƙanana duk ai zina da su akwai wasu ma har luwaɗi masu ke samu yaran samari ai luwaɗi da su a tattara kuɗin gidan gaba ɗaya tafi da su kuma a kama su in aka kama su sai a fara binciken wa suke da shi matsalar ƙasar nan kenan wa kake da shi ko me kake da shi zo su yi wannan abun kawai in suna da long leg suna da doguwar kafa kawai a yi ɗan rubuce-rubuce na ƙarya kawai a sake su je su ci gaba da aikinsu ko a zo a ce ana shari'a da su kuma a ce wai ai su ma 'yan ƙasa ne suna da 'yanci a ɗaukar musu lauya shi kuma lauyan ya zo baya jin tsoron Allah tunda ya yi karatu na haram na Allah ya isa yi karatun haram Allah ya isa mana duk wanda ya je karatun lauya ya zo yana kare ƙarya karatun Allah ya isa yi ko ba haka bane ba to kai ai ya kamata in kai lauya ka kare gaskiya ba wai lauya ya zauna wai shi wai akwai lauyan da wai wai shi ma baya ma so wai a kawo masa kes na gaskiya in kana da gaskiya ba kaka zo wajensa kawai shi ya fi son ka kawo mai kes na ƙarya yadda zai turanci ya doki tebur a kotu ya wini kes kurin ya ci miliyoyinsa kawai to a zo a yi turanci a yi buge-buge kawai iya wanda ya fi iya surutu shi kenan ya abin nan kaga wannan duk ba daidai ba ne to sai kaga fasadi yana ta yaduwa a bayan ƙasa to annabi ya musu wannan ne dan duniya ta ji labarin abinda waɗannan suka yi don kada wani ya daɗa gwadawa ya ce zai zo ya maimaita wa addinin Allah irin wannan abu to shi ne abin da aka ce a yi musu kuma annabi ya cancanta idan shi dan aikin Allah ne Allah ne ya san shi yi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan ra'ayi da san zuciya wahayi ake masa kuma ga ayar da ta ce ayyayi innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu yanzu wannan wanda suka je suka kashe wannan bawan Allah suka je suka kashe makiyayan manzan Allah suka kore dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fashi suka yi sata gashi sun zauna a garin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sai ciyar da su ya taimaka musu dan Allah ba ya kyar Allah da manzan Allah bane to Allah ce au yuqattalu au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ard kuma Allah ce zalika lahum khizyun fi dunya ga wulakanci a duniya walahum fil akhirati adabun azim kuma a lahira suna da azaba mai radadin gaske haka annabi sallallahu haka Allah madaukin sarki ya faɗa so wannan yana nuna mana wato illar illar yaɗa barna a bayan ƙasa kuma Allah bai goyi bayan wato a yaɗa barna a bayan ƙasa ba bai goyi baya ba dan da ya goyi baya da an kyale wannan idan ku aka kyale masu barna suna yaɗa barna to dole ƙasa ba za ta zauna lafiya ba za ta zauna cikin tashin hankali da ainihin wato wato damuwa da firgici abdullahi dan abbas yana faɗa dangane da 'yan fashi wuttawar tariq hukuncin 'yan fashi masu zuwa suna fashi suna kashe mutane ya ce iza qatalu wa aka mala duk dan fashi da aka kama shi ya kashe wani kuma ya karbi dukiya ya yi kisan kai kuma ya karbi dukiya in ji abdullahi dan abbas ba to yace kada a bata lokaci alkali kai bata lokaci kutilu wa sulibu a kashe su a tsire su kowa ya zo ya gansu a ce wannan jama'a yan fashi ne a kai su kofar fada a ce ga yan fashin nan da suka je gida alhaji wani suka haura gida suka kashe suka karbi kudin suka yi kaza ba wani dogon takarda ba yana da hanya ba wani kaza bari a kashe wani kurkuku kar a bata lokaci a zo kurin a kakkashe su a harbe su a gaban jama'a kuma a tsire su a daga su kowa ya ga gawansu saboda yan uwansu nan gaban sun zo wuciya su gani su ce tab yanzu haka ake yi wa mutane kaga mutum sai ya shiga tetayinsa to amma ba a yi wani ma wallahi ya shiga ma za a je a sashi a gurin da zai sha AC ne Allah kuwa ko a tura shi wata jihar ya je ta harkar sa a can kawai Abdullahi na masu ce wa idza qatalu wa lam ya'khudul mal idan yan fashi suka yi kisan kai amma ba su karbi kuɗi ba kutilu walam yuslabu to a kashe su suma amma kar a tsire su sun yi kisa ba su ɗauki kuɗi ba to hukuncinsu a kashe su kada a tsire su ɗin an ɗan sauƙaƙa kenan ya ce amma wa idan aka dulmala walam yaktulu yan fashi in suka karɓi dukiyar mutane amma ba su yi kisan kai ba akwai ɗan fashin da sai karɓi dukiya baya kisa wani ya zo an je ana fashi ɗin an karɓi dukiya an yashe masu gida an ƙwace komai da komai sai wani ya zo ya ce kai ba bari ma harbe kama huta kawai sai ogan nasu sai yake cewa kai mu fa ba ba a rashin mutunci a cikin harkar mu kaji ba kaji bayan kudin da suka kwace shi ba rashin mutunci ba wato a cikin yan fashin mamala dan fashi da zai je ya karbi kudin ka ya kisan kai wato mara mutunci kenan to akwai wai a cikin fashin ma masu tsoron Allah fa kamar yadda din wani wannan ana faɗa da yawa wani sun je an yi fashi din bayan sun karbi kudi sun yi komai kuma wani dan fashin sai ya nemi yi alo a gaban mai gidan fa zai kwanta da matarsa to shine ogan yake cewa kai mu ba ma rashin mutunci a cikin harkar mu kakka mana rashin mutunci kwanan nan Allahu akbar Allah raba mu da fitina wallahi a wani bawan Allah an shiga gidan shi yan fashin suka shiga gidansa yana ganin su sun shigo bayan da zai yana hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil suna shigowa wani ya ce kai rufe bakinka wannan hasbunallahu ba za ta ma aiki ba yau wallahi haka ya gaya masa shi dan fashin shi dai bawan Allah ya ci gaba da hasbunallahu wa ni'mal wakil ina kudi yana nuna musu yana hasbunallahu wa ni'mal wakil ga kudi yana hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kaza kaza kaza da sauransu suka yashe gidan nan shi dai bai daina cin hasbunallahu wa ni'mal wakil ba kawai sai wani ya daga bindiga zai harbe shi sai shi mai gidan yawanci shugabannin 'yan fashin wasu suna da mutunci shi shugaban tafiyar ogan kenan sai ce me ma za ka shi ba ka karɓi kuɗin ka ba ka karɓi kuɗi ka samu me za ka shi sai suka fara jayayya sai ogan sai ce to an fasa fasa an fasa ma satar ba za a yi ta ba an fasa satar ba za a yi ta ba tun da rashin mutunci za ba za a yi satar ba kai kowa ya aje mai kudinsa ce a aje mai kudinsa ya ce alhaji rufe gidanka mu tafi wani gida za a tafi ba za a yi ba nan malam ka ji hasbun Allah wa ni'mal wakil to duk wanda ya rike hasbun Allah wa ni'mal wakil kuma lalle din Allah ya ishe shi me ma'ana hasbun Allah wa ni'mal wakil ya Allah ka ishe mu wa ni'mal wakil ma da da wakili ubangiji kisa yana cikin zikiran da manzo Allah koyar a rinka yi safa da yamma hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wannan annabi ya ce kullun da safa a rinka yi kullun da yamma a rinka yi in baka yi ba yau da yamma to ka samu kai kafin ka bar wurin nan hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ka rike wannan makami ne da safe ka yi shi ba adadi ko sau uku ko sau hudu ko sau nawa haka in yamma ma tai kana yin azar ka yi kullum kana wannan bi idinillahi duk abin da yazo zai same ka din kuma hasbukallah Allah din ya ishe ka kuma wallahi za ga taimakon Allah malam ka duba wani tunani malam ka duba kai lamarin ubangiji malam sai shi shi yasa malam wanda ya kama Allah ya huta yanzu kaga lokacin da ake shigo wannan ana wani yana daka mai tsawa ka fara da Allah hasbunallahu ka ba za ta yi aiki anan ba kaga yan mutum yana da rauni imani ya ce to gaskiya dai kam yau kam yau dai gaskiya ta kure ba za ta yi aikin ba amma da yake mutum yana da aƙida ya yadda da Allah ya yadda karban kuɗin ba wai shine hasbunallahu ba ta yi aiki ba da suka karbi kuɗin ma suka kyale shi ba su kashe shi ba ai hasbunallahu ta yi aiki da suka karbi kuɗin ma dai suka tafi suka bar shi da ransa ba su yi mai rauni ba ai hasbunallahu ta yi aiki shi kuma wannan da yake harkarsa neman kuɗi ne ba Allah a ciki yana ganin ba za ta yi aiki ba kaga fa atahumullahu min haythu la yash'urun sai Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani sai ya jefa rikici tsakaninsu wani ya zo ya rashin mutunci ogan ya ce to an fasa ma satar ba za a yi ta ba kaga amma a nan gurin fa ba su gane su hasbunallahu ta aiki ba Allahu akbar kai Allah ka kara mana imani da tawakkali gare ka Allah kara mana imani da tawakkali gare ka to wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da da da Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da hukuncin masu fashi kenan ya ce in sun karɓi dukiyar mutane ba su yi kisan kai ba to a yanke hannayensu da ƙafafuwansu hukuncin ɗan fashe a addinin musulunci a yanke ƙafarsa a yanke hannunsa saboda gobe kar ya samu na zuwa ya fashe wa idza akhafu sabila idan yan fashi suka je suka tsare hanya suka tsoratar da mutane shine akhafu sabila kamar gyar da suke zuwa su je su kafa a hanya ana fashi ana tsoratar da mutane sai kaga an tara mota ɗari aka namkalla mota ɗari sun yi fakin dan tirela shi ma ya zo ya tsaya sai ka ji ana hanya ba kyau ba kyau ba kyau kowa sai ya tsaya mota ɗari amma yan fashin nan ba su fi mota ɗaya ba sun zo sun tsaya da bindigogi watakila ma na roba ne to ko bindigar gaskiya ne motoci ɗarin nan kuka rufe ido kuka tafi kuka yi kansu ku yi shahada ku rufa su ko da cinyewa za ku cinye su to amma mutane an jefa musu tsoro a zukatansu haka mota tsarin nan za ta tsaya mutum biyar ko uku ma wasu su uku ne wallahi su gama abin da za su yi su kwantar wani an zo an yi fashin a hanya an kwantar da su motoci iya ganin ka ko a ce kwanta sai su kwantar da mutum daga nan har zuwa ƙarshen masallacin nan kwanta ana bi ana cajewa wani yana zuwa da buhu kai za ka ɗebo ka zuba fa ka ɗebo ka zuba a je da kai ana sama bindiga a motar ka ka abin nan sauran kuma duk suna kwance ba an tafi ba kowa a wurin amma tsoro ya hana su tashi shine wani yake gaya na kusa da shi sun tafi ne sai ce kai ba ruwa na fa sai ce sai ce sai ce za ka rike mushi wallahi zan rungume shi mu kwace bindiga in dai za ka rike mushi wallahi mutum ce ni wallahi ba ruwa na ba zan shi yana so zai nuna jarinta cewa in dai wannan ne gashi da bindiga kaga ya juya baya bari ne kukan kura zan rungume shi kai kuma ka kwace bindiga in baza su amma wallahi haka suka haƙura mutum biyu sai su kwantar da mutum hamsin to ko kuwa hamsin nan kwata shi iyakaci zai kashe mutum biyu uku ayi kafin ya gama kashe akwai rungume shi musulunci ya koya mana jarinta amma mutane saboda ba mu ji tsoron Allah ba sai Allah ya jefa mana jin tsoron yan adam eh na tunda baka ji tsoron Allah ba mutum dan uwanka wallahi sai rinka firgitar da kai kana ganin dan uwanka mutum ne ba hannunsa biyu hannunka biyu kafarsa biyu kafarka biyu bai da wani bambanci wallahi da kai ga ka gashi iri ɗaya yaran kuɗe ko ma ba yaran kuɗe ba ne sa dai mutum ne yana kashi kana kashi yana bacci kana bacci yadda kake tsoron mutuwa shi ma haka yake tsoron mutuwa amma sai Allah ya sa maka tsoronsa a ranka sama da tsoron ubangiji tunda baka ji tsoron Allah ba to sai ya sa ka ji tsoron dan adam ya salam ka ji malam baka share masallaci ba ka je kai ta kasuwa amma duk wanda ya ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا طب لا da ba su ce idan suka tsoratar da mutane a hanya suka kafe a hanya suka ci ba wa mutane tsoro suna kwace dukiya ko kuma suka firgitar da jama'a to wannan idan aka kama su ya ce to shugaba sai tattara su gaba ɗaya sai a ɗaure su idan aka daure sai a samu wani wuri a can karshen duniya nisan duniya a je a boye su a can a daina ganin su a daina jin doriyar su malam ka duba adalcin musulunci fa yan fashin ne ba a kama sun yi fashin ba ba su kashe wani ba su karɓi dukiyar wani ba me aka ce sai a kama su a daure su a je wani guri a boye su a daina ganin su ba a ce a kashe su ba tunda nan ba a kama sun kashe wani ba haka abdullahi dan abbas ya faɗa Allah ya masa rahama imamu shafi ya fitar da wannan asar a cikin musnad ɗinsa Allah ya ƙara masa rahama to wannan kenan um, hukuncin musulunci dangane da qati'u tariq wannan misali ɗaya ne daga cikin masu yada barna a bayan ƙasa yan fashi suna kashe mutane to suna yada barna a bayan ƙasa to wannan hukuncin su ne musulunci ya ce a kashe su a kashe su kada a kyale su kamar yadda abdullahi dan abbas ya bada labari ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم to sai yace me kuma
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Allah ya ce illal ladina tabu amma banda wanda suka tuba Allahu akbar malan ka duba duk wannan hukuncin ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yufu min al-ard wannan fa duk hukuncin wanda bai tuba bane amma wanda yazo ya ce ya Allah na tuba na daina to banda shi illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda wanda suka tuba kafin ku samu ikon kama su fa inna Allah fa'lamu anna Allah ghafurur rahim lallai ku sani cewa Allah madaukin sarki wato mai gafara ne mai jin kai to ba ma akan yan fashi kadai ko wasu mabarnata a bayan ƙasa ba duk wanda ka sani ko mai kafirci ko mushriki ne idan ya tuba ya musulunta kafin shari'a ta kama shi to fala sabila alaihim bi shay'in min al-hudud babu wani abin da za a yi musu na ainihin haddi da za a ainihin kama su da shi tunda ya riga ya tuba duk barnar da mutum yake a musulunci in dai har ya tuba kafin a tafke shi to gaskiya ya tsira amma mutum ya riga ya tuba to ai ba a kashe shi yanzu kisa da aka bada labari wani daga cikin sahabbai da ya je ya kashe wani wanda wanda ya ce la ilaha illallah a filin yaƙi yana cewa la ilaha illallah ya kashe shi saboda yana ganin cewa la ilaha illallah ƙarya yayi shi gani yake kafirai sun gane tunda an ce la ilaha illallah ba a kashe mutum an je filin yaƙi jihadi kenan ya ce la ilaha illallah sai ya kashe shi aka zo aka ba labari manzo Allah ce wannan fa ya kashe wannan ba Allah yana la ilaha illallah manzo Allah yake ce da shi a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu za ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah sai wannan ba Allah yake cewa ya ce ya rasulallahi bai faɗe ta dan Allah ba wanda Allah ce ka tsaga zuciyarsa ka gani ne malam ka duba adalcin musulunci mutum fa ya kashe amma mutumin nan yana la ilaha illallah annabi ce ya za ka kashe mutum yana la ilaha illallah ashe wanda yake la ilaha illallah ashe ba a kashe shi ya ce ya manzan Allah bai faɗe ta dan Allah ba ya faɗa ne don ya kare kansa sai annabi ya ce a shakakta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa ka shiga ne ka gane ba don Allah yake yi ba ko ba don Allah ya faɗa ba ya ce ya rasulullah ba don Allah ya faɗa ba manzo Allah ce aka taltahu ma da ma qala la ilaha illallah ya ce wallahi a ranar na sai da naji wallahi ni da uwata ma bata haife ni ba eh yi usama ba usama bin zaid ya ce wallahi sai da da ban zo duniya ba annabi yana cewa yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah annabi ya ce me za ka yi da la ilaha illallah a kiyama idan ta zo maka yana la ilaha illallah ka kashe to ya za ka yi da la ilaha illallah sa a kiyama in ta zo ma ya za ka yi da ita sahabi ne fa wannan yana cewa manzo Allah ba dan Allah fa ya faɗa bai ce ka to ka to na zuciyarsa ka gani kaga ashe la ilaha illallah wata natural immunity ne ga mutum musulmi dan Allah ya faɗa ba dan Allah ya faɗa ba inda ya la ilaha illallah a baka mun ji dai mu a wajen mu me musulmi ne haruma damuhu wa maluhu haramun ne jininsa da kuma dukiyarsa min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko da hali a kansa amma duk wanda aka cafke shi kuma bai tuba ba to wannan kuma akwai hukunci a kansa lalle akwai hukunci a kansa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha nan
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ya ayyuhan ladina amanu taqullah ga imani kuma aka ce ku ƙara jin tsoron Allah wabtagu ilaihi wasila ku nemi kusanci zuwa ga Allah kullum musulmi ya yi kokari ya zai samu kusanci zuwa ga Allah ka yi aikin da zai kara ma matsayi a wajen Allah kada ka yi aikin da zai sa Allah ya fushi da kai ku yawaita sallah ku yawaita azumin nafila ku yawaita karatun qur'ani ku yawaita salatin annabi ku yawaita taimakawa mutane ku yawaita farantawa mutane ku yawaita bin iyayenku ku yawaita zuwa jana'iza ku yawaita zuwa sallar gawa ku yawaita ibada ku yawaita yin karatu na ilimi ku yawaita kishin taimakon jama'a wannan duk abubuwa ne za sama muku wasila alwasila bi ma'ana alkurba kusanci zuwa ga Allah ittaqullah wa batagu ilayhi alwasila kai kokari ka zamanto layin al'ummar da ku kullun neman kusanci kuke da Allah ka bi Allah ka huta ka samu matsayi a wajen Allah ka samu matsayi wajen al'umma Allah ya ce wa jahidu fi sabilihi ku yi jihadi saboda hanyar Allah ɗaukaka ta la'allakum tuflihuna wannan shine zai sa ku samu rabo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan Allah madaukin sarki yana kwadaitar da mu wannan aikin alkhairi na neman samun kurba ko wasila a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala alwasila anan kamar yadda malamai suka faɗa imam muhammad al-amin shinkaiti ya faɗa cikin adwa'ul bayan tafsirinsa fi zahir qur'ani bil qur'an yace malamai jumhurul ulama sun tafi akan abin da ake nufi da wasila a wannan aya din shine al qurbatu ila Allah ta'ala bimtisali awamirihi ku nemi kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar kokarin kwatanta misalta umarnin Allah washtinabi nawahihi ku nisanci duk abin da Allah ya hana ya ku bayan Allah duk abin da Allah ya ce kar ayi kar ku yi ku daina sata ku daina ƙarya ku daina zalunci ku daina yaudara ku daina ha'inci ku daina cuta ku daina cutan matanku ku daina sabawa iyayenku ku daina dukkan wani abu da zai kawo muku fushi zuwa ga Allah ku yi aiki da addini wifka ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi bi ikhlasin fi zalika lillahi ta'ala kuna masu ikhlasi ga Allah tabaraka wa ta'ala ku yi dan Allah ba wai dan a ce kun iya ba wannan shine hanyar samun wasila kuma shine hanyar samun matsayi da daukaka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ya zo a cikin sahihi muslim manzan Allah yana cewa idan sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku rinka faɗin irin abin da yake faɗa ladan ya kira sallah Allahu akbar Allahu akbar kai ma musulmi ana so ka ce Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshen kiran sallah din duk abin da ya faɗa ku faɗa in yazo hayya ala salah hayya ala falah ku ce la haula wala quwwata illa billah manzo Allah ce summa sallu alayya sannan ku yi min salati bayan an gama kiran sallah fa innahu man salla alayya salatan duk wanda ya mun salati kwaya daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya wa annabi salati kwaya daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai mai salati goma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama salatin annabi kwaya daya idan kai Allah zai maka goma to ina wanda Allah ya hore masa malam a rana yana iya wa annabi salati dubu haka zai zauna ya ba da lokacinsa sai ya zauna ya awa da awanni kurum salatin annabi yake wanda wannan lokacin shi dan baya iya bar maka wallahi wani mutum yake gaya mu wannan labarin in ka gan shi a titi sai ka dauka ma dan duniya ne bai da addini ma bai biyo ma hanya masu addini ba wallahi amma wallahi ya ce malam ba wai jarriya ba ina cikin ni'imar da Allah ya mu alƙawarin Allah malam kafin na kwanta bacci insha Allah kullum ba zan iya yin bacci ba ya ce sai na yi salati ga annabi sama da dubu ba wai irgawa yake zama ba zai yi amma sai ya yi kiyasin alal kalli insha Allah ya yi kamar dubu ya ce yana kaunar manzon Allah yana masa salati malam ka duba wannan mutumin fa ka duba in ka duba nassoshin da suke magana akan falalayo manzon Allah salati ai wannan ya warke amma ina gaya maka ko a masallaci ka ganshi in aka zo ta kila ba za ka ba shi wuri ma ya wuce ba so abin da ya fi komai tausayi shine mutum ya zauna baya ibada akwai wanda ba sa ibada wallahi yes da gan shi akwai alamar sunna da waye da sun addini a baka amma wallahi malam bai da lokacin da zai zauna ya yi kiyamul laili bai da shi dan azumin nan da ake na nafila baya iya yi kullun sai dai ya ci abinci sai ka ce gara ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare baka gajiya kullum ba yi da lokacin da zai zauna tsakanin magariba da isha'i a wani wuri a masallacin unguwarsu ko wani masallaci ya zauna ya keɓanta shi daga shi sai Allah ya sunkuya ya yi ta istighfari har a kira isha'i ko ya yi ta salatin annabi kansa a ƙasa har a kira isha'i ko ya yi ta tilawa qur'ani har a kira isha'i wallahi bai da wannan lokacin amma in an zo musun addini su ne a gaba in an zo nuna fanka ma su ne masu addini ko harkar ilimi yana ga shi mai ilimi ne su ne a gaba ya iya surutu amma ba ibada to wannan ina gaya maka dan boko ne ma dan boko yana magana ma hausa biyu turanci uku Allah nake gaya maka to shi yasa wallahi malam wasu mutanen kana ganin su banza banza in an zo shiga aljanna wallahi sai sun riga ka shiga kai din yes ka tambayi kanka malam ya kamata mu yi wa kanmu hisabi na hasi ban fusa na kabla an nuhasa mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah mana hisabi me muke ne ba na wallahi muna da rauni inda na ba za ka yi kuka ka zubar da hawaye malam ka yadda mutane suke bauta Allah yanzu nan kana sallah je ka haska saudi sunna ko saudi saudi saudi qur'an ka je ga mutane da suke dawafi ka ga mutum yana dawafi a gindin ka'aban nan yana kuka yana roƙon ubangiji ko yana dawafi yana rike da qur'ani yana kuka yana karatun qur'ani ko ga an hasko wani yana gindin amara ta masallaci ko gindin asumiya ta masallaci ko gindin amudi na masallaci bai san an haska shi ba yana kuka yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala amma kai me kake da shi kana ma iya yin istighfar yanzu ka kwanta bacci tsakaninka da Allah kana iya tunowa ka ce astaghfirullah astaghfirullah ya Allah kai mun afuwa ya Allah ka yafe mun zunubin da na dauka yau saboda Allah yake rike rayukan mutane in ya ga dama wallahi ba zai sake ka ba Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi ke rika rayukan mutane ka taba tunani yanzu na kwanta ba zan tashi ba bari na yi istighfari bari na yi salatin annabi kafin na kwanta manzo Allah ce to duk kwanan duniya idan an kira sallah ku bi mai kiran sallah kuma ku min salati ka taba tunanin ka ce bari yau an kira sallah bari in tsaya in yi annabi salati in samu wannan falala ana kiran sallah ma kana surutu ko ladani ya yi kan gada Allah kai sauri ka gama da Allah ka da kada mutane ladanin bai gama da wurin ba ka da wannan tayan ba amma in baka fashin America ba baka fashin BBC baka fashin Jamus wani yana ni wannan masallaci ana tsawaita mutane da Allah ya maza maza yanzu ana sallah karfe 6 da Allah mu yi maza maza ya gama muna da muna da jin America a yi maza maza a gama masa limamin sai gama masa sallar asubahi kada ya ja masa dogaggin surori saboda kada ya luzin din America alkawarin Allah sai ya ji gidan Voice of America alkawarin Allah BBC ba ta kubuce masa alkawarin Allah Jamus ba ta kubuce masa akwai wanda yana da rediyoyin sai jera wannan Jamus take kamawa ta fi daɗi wannan ta BBC ce wannan ta ta ta ina ne ta Ducciweli ko Cucciweli ko wace ce Weli Allah mana afuwa manzo Allah ce koyi mun salati idan an kiran sallah thumma sallu alayya fa inna man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra manzo Allah ce thumma sallu li alwasila ku roƙa mun alwasila a wajen Allah fa innaha manzilatun fil janna ni ma ku nema mun matsayi a wajen Allah wani matsayi ne a gidan aljanna la yanbaghi illa li abdin min ibadillah wani wuri ne Allah ya tanade shi ba wanda za a bawa sai wani bawa daya a cikin bayan Allah to da ma ku taimaka mun ku roƙa mun Allah Allah ya bani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وانا كوي اكيد بكاتا فكي كي صلاة النبي a wata riwaya aka ce duk wanda in ya kira aka kira sallah yana wannan salati yana addu'a manzo Allah ce halat lahu shafa'ati ceto na ya halatta a gare shi abinda zai hana in cece shi mutuwa amma ana barin ka idan an kira sallah kai wannan addu'ar kama iyata ana barin ka kai kullun ladani in ya kira sallah a kasuwa ku ko a unguwa ku kana yin salatin annabi bayan kira sallah kana yin addu'a ga kari yana cin addu'o'in da Allah baya juyar da su duk addu'ar da aka yi ta bayan an kira sallah Allah baya mayar da nan addu'ar karɓa yake la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama ba a juyar da addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ta da iqama duk wanda aka kira sallah yana da bukata yana sawa Allah yana karba amma ana barin kai addu'ar kana samun dama kai yi wa kanka hisabi kafin a yi maka hisabi tuna shekarun da kai luzin lokutan da kai luzin abin da ya ta kubuce maka kana yi kuku ba a barinka to annabi ya ce ni ku taimake ni in ji annabi ku roƙa mu alwasila shine ai ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu Allah ka tashe shi a wannan matsayi da kai masa alkawari za ka bashi wuri wata kujera ce da Allah ya tanadar da ita mutum ɗaya kawai za a bawa aka ce manzo Allah kai ma ka dage ka dage ka neme ta shine yace ku taimaka masa da addu'a Allahu akbar Allahu akbar wa arju an akuna ana huwa manzo Allah ya ce arju an akuna ana huwa ni ina fatan Allah ya sa ni ne wannan bawan Allah da za a bashi wannan matsayi faman sa'ala li alwasila tahallat lahu shafa'a duk wanda ya roƙa mu wasila to ceto na dai ya tabbata a gare shi ceto na ya tabbata a gare shi a ramatin ɗan naga ana zuga ka a ce maka wai lokaci yayi shikenan yanayi ne na lokaci insha Allah mu ma muna da laifi muna makara amma laifin malik kirwa shine shugaban tafiyan mu in kun ga shine monitor mu in mun zo da wuri shi ya kama da wuri insha Allah za mu rinka zuwa da wuri ko da ke kuma kuna makara ne ba laifi amma lokacin baya isa lokacin baya isa saboda lokaci ya kure za mu dakata a nan abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah Allah ya baka la ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd a gurguje saboda rashin lokaci ga tambayoyi kamar haka wannan ba ke cewa malam da Allah waɗanne hanyoyi ne shaidan yake bi domin kautar da musulmi daga hanya madaidaiciya hanyoyin suna da yawa ba za su yi rugo ba na farko dai ya hana ka tsayawa akan addinin hana ka zikiri hana ka ambatan Allah duk wanda baya iya ambatan ubangiji iya salatin annabi baya iya karatun qur'ani ko baya iya sallah akan lokaci duk shedan ya bi hanyar da zai halakar da shi ko ya hana ka sadaka ko ya hana ka bin iyaye ko ya hana ka karatu ko ya hana ka zuwa gurin neman ilimi daga nan hanyar lalata mutum ya yi rijista kenan da hanyar lalacewa a dunkule kawai dukkan wata badala da ka sani duk abin da ka sani Allah bai yarda da shi ba to hanya ce da shedan yake amfani da ita don ya tabar da kai Allah kiyaye da Allah malam menene sahihancin shafa hannu a fuska yayin da mutum ya gama addu'a Allah mayar da malam gida lafiya a musamman shafa hannu a fuska bayan an gama addu'a mutum ya shafa wasu mahar da kirji bai inganta ba hadisin da ya zo da'ifi ne mai rauni kuma malaman hadisi sun yi sun yi su tayar da shi ya ƙi tashi so hadisin bai inganta ba da'ifi ne so abin da ya tabbata in kayi addu'a kawai ka sauke hannunka amma shafawa a fuska bai inganta ba lalle akwai hadisi yana nan mai muktar hadis ma ya kawo shi cewa an kun yi addu'a kada ku sauke sai kun shafa a fuskokin ku eh majmu'ul bahraini ma littafin da ake ta karanta a guraren makarantu islamiyya duk an kawo shi su jami'u saghir da wai duka an kawo but hadisin bai inganta ba kuma aqida ta ahlus sunna hadisin in ya inganta ake aiki da shi is weak hadith yana da rauni to sai mu yi aiki da wanda ya inganta in kai addu'a kawai ka sauke amma za ga haka hadda tofa ya tuf tuf ya shafe fuskar sa wani ma sai an hada hadda ido a haka a wani kwakwale ido a haka ko a kewaye gurin da aka zauna a shafa abin nan ko wani ma da yayi musafa da kai sai ya shafa a kirji bid'a ne na ga ja lafiya akaram kala lafiya kala alhamdulillah insha Allah insha Allah wannan kauyancin hayo ce an daina ba a yi da haka bai inganta ba kun fahimce ni yawwa akaram kalla me maganar gaskiya dangane da haramcin yin magana a banɗaki kuma haram ne ina matsayin hadisin umuna aisha da ta ce suna yin wanka tare da ma'aiki har takan cewa ya rage mata ruwa shi ma ya ce ta rage masa allah mai da malam gida lafiya magana a banɗaki tabbas haka ne bai halatta ba amma a wani yanayi akwai yanayin da ya halatta akwai yanayin da bai halatta ba yanayin da bai halatta ba duk wanda yake fitsari bai halatta magana ba duk wanda yake tsuguno bayan gida bai halatta magana ba hadisi ya zo ingantacce kamar da shi bulugul maram hafiz ibn hajar al-asqalani ya fitar da shi har ma ya magana ya kawo shi da sigar mutum biyu in suna tsuguno fala ya tahaddatha ni kada su yi magana ya ce fa'in Allah ya mutu ala dali Allah yana yin azaba yana yin fushi kuma akan haka so haramun ne wanda yake tsuguno ya yi magana a banɗaki wannan haram ne haka malamin fikihu suka faɗa kuma haka yi zo a nasi ba a yin magana ana bayan gida ana tsugune ina masu amsa waya yana zubar da turo so yana amsa waya saboda kada ya losing call an kira shi amma yana bayan gida fa yana nishin abin nan kuma yana amsawa barin dan gama da Allah ina abu da ne a'udhu billah ka saba wa Allah yanzu har wani har wani kai malam Allah mana afwa malam har wani abun ban daki aka yi shi yanzu na zamani ni wannan na ganshi da ido na irin na wannan na mala'u masu miliyoyin kudin nan wanda shi kansa dakin wanka wanka dakin wanka ne amma daki ne guda haka ake zuwa a rakkaba shi a san shi komai a ciki akwai akwai madubi akwai rediyo akwai kaskai har gurin kama tasha akwai a ban ɗaki fa ni na gani da idona kuma an kunna mun ma na ji yawa ai gaskiya ne mala idan ka shiga ban ɗakin in ka zauna memory ne da cikin abu da remote ne in ka danna in ka dama kana kana kana tsuguno ko kana wanka kana tsuguno kana jin karatu in kai mai jin karatu ne in kuma sauti ne kana wanka kana watsa ruwa kana kana kana shakatawa sannan akwai wurin kama tasha za ka shiga wanka bbc za ta ƙure ma sai ka shiga wanka ga bbc is already set kawai dan na za ka yi kana wanka kana jin bbc kana ah, yes to akwai kuma gurin waya automatically akwai inda za ka zo wayarka idan an yi kolin ɗinka akwai inda za ka danna gaba ɗaya banɗakin ne zai rinka ringin ɗin a banɗakin ne zai yi ina fata ana fahimta kamar irin mota da take da irin wannan ox da ake sawa so idan ka danna kai receiving call din magana wanda ya kira ka duka banɗakin zai ɗauka so kawai wani wuri zaka zauna ba sai ka rike waya ba kana danna wannan wuri ka yi receiving call ɗinka kana wanka kana abin eh wallahi ina wanka ne ya aka yi ya gajiya to ya kasuwar dai alhamdulillah to alhamdulillah ina wanka sai na fito amma abin nan to akwai bayani ne kana wanka kana karɓa waya kuma kamar yanzu a nan cikin masallacin ne idan aka kira duk gurin zai ɗauka gaba ɗaya akwai spiku duka to shi mature da wannan babu ruwansa da halar da haram ba ruwansa da halar da haram kai kuma musulmi kana da halar da haram so wannan haramun ne magana mutum yana tsuguno amma idan mutum yana wanka ya tabbata a hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba manzo Allah yayi magana yana wanka kamar yadda wannan dan waka wannan hadisin annabi yana wanka da nana aisha tabbas kuma yana suna kokarin wasa da ruwa har yana ce da'ali tana cewa barmun barmun kaga sun yi magana sannan an yi wa manzon Allah sallama yana cikin ban daki yana wanka ya ce wa alaikum salam wace ce ta zo aka ce wancin wata ran aka ce Zainab ta zo wace ya ce ayyu zayani wace ce daga cikin Zainab ne yana cikin ban daki kuma kuma wanka yake so idan kana wanka kana da daman ka yi magana wannan shine adalci amma in tsuguno kake ba za ka yi ba na'am ah daji mutumi na yana tambaya wai ko da ba sutura a jiki yi wana in ba sutura ma ai ginin gurin ya yi maka ya suturce ka tambayar suna da kyau akwai wanda ba sa wanka da ba sa wanka tsirara akwai wanda ba sa wanka tsara kai mala a cikin salaf akwai wanda yace ban taba ganin al'aurata ba tunda nayi hankali in dai ba ina yaro ba yace ban taba ganin al'aurata ba tunda nayi wayo in gani in sa ido in ga al'aurata ban taba yi ba ina ji akwai riwaya da aka rawaito Imam Ahmad ma baya wanka tsirara so da kaya yake wanka kamar ya da kaya da wando a jikinsa misali zai watsa ruwa a jikinsa ya sa hannunsa ya cicciɗa ya wanke ko ina da wannan ba zai ya ce yana jin kunyar ubangiji ya yi tsirara ba idan Allah baya gani shi so dama akwai wando da ake sawa a banɗakin na wanka ne da shi ake wanka wani gaskiya ba zai iya zigidar ba ba zai iya ba so idan ya zo da wannan zai jika jikinsa ya sa sabulu ya wanke jikinsa da komai da komai idan ya gama yin wanka sai ya sai ya daura tawul kenan sai ya zare wandan ya jike sai ya rataye shi kaga shi kenan bai yi tsiraici ba sai na Usman ibn Affan ya ce tun da na yi wa manzo Allah mu baya ban taba taba al'aurata da hannuna na dama ba ban taba ba hannun dama in taba al'aurata tun da na yi mu baya na ce wannan hannun ya fi karfin ya taba al'aura tun da na taba manzo Allah mun yi mu baya a da shi so har yanzu din kai ma zaka iya yi akwai wanda ba sa yin wanka tsirara in zai shiga ban daki yana da wandan sa daman da ya tanada na wannan in zai shiga shi zai daura a jiki so zai kwaɓe kayansa ya wanke jikinsa gaba ɗaya amma da wando a jikinsa ya sa ya cicciɗa ya cicciɗa ya sa soso ta cikin wandon ta ciki ya sa hannu a cikin wandon ke ne ya wawwanke in ya gama ya watsa ruwa sannan ya zare wandon sai abin nan zaka iya yi amma dai ko da tsara ne babu laifi za iya ma'am eh a'a a'a ba wai kai ta hira a ban ɗaki ba gaskiya ba haka ake nufi ba idan bukata ta kama ake nufi in bukata ta kama to ga wata tambaya nan wadda wannan zan ajiye sai wani sati insha Allah sai mu abuna wani tambayoyi ne guda biyu yan tagwaye ne malam da Allah Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ita ce menene yasa ahlus sunna suke cewa ba za a yi salatul fati ba yace bayan su ma a wasu lokutan zaka ga suna yin salati da wata sigar ba ita ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba kamar wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wasallam ko kuma idan aka yi- kira suna annabi ce sallallahu alaihi wasallam hakan ba laifi bane sai salatul fati shine zai zama laifi kaji daya shi kuma wannan wani ne shi ma da ban coincidence dacewa ne aka samu malam tambaya ta anan ita ce akan jawahi- jawahirul ma'ani shi malam dan Allah me a, mai littafin mai littafin ya kunsa me jawahirul ma'ani ya kunsa kuma an rubuta da ka ne da Allah malam kamun bayani saboda na ji wani malami ya rantse ya ce wallahi salatul fati ta fi karatun ƙur'ani ga sunan takardu guda biyu to kaga wannan ai sai dole a yi zazzaga a cikinsu to ba lokaci abin bashi in Allah ya sa da wani sati zan dai zo da jawahirul ma'anin nan kowa ya gan shi adalci za mu zo da shi kuma za mu karanta content ɗinta kai bawan Allah ka tuna mu a cikin sati ka tuna ta abin da yake kunshe da shi tunda tambaya na aka yi ko ko ya halatta boye ilimi to za mu zo da shi za mu karanta wa al'umma ɗauka a ji sai kuma a je kasuwa a siyo kar a ce na malam ne da ya zo da shi sannan kuma ita kanta salafi fatin zan ɗauko quotation daga cikin jawahirul ma'anin da inda aka samo ta da bayani akan falalarta a cikin dai jawahirul ma'anin shi littafin dan ku ji shi ku san shi alaba shi daga baya kuma sai ka gani kuma ba su shawara su sashi a majalisi suna karantar da shi ko zai karantu ko bai zai karantu ba Allahu alam na'am Mm. to wannan sai mun gama yin karatun ko wani ya ce kar a ce jawarul ma'ani a cire a mai da shi jawarul ma'asi a wannan sai in mun karanta abin da ke cikin mutane sun ji sai su yi masa hukunci to mu daman ilimi ne in an tambaye mu za mu faɗa in ba a tambaye mu ba in gabar magana ta zo mu faɗa ko ba haka bane ni yanzu in na tafi ban an sa wannan tambaya ba ai ni ma na shiga uku ai ko ba haka ba za a ce kaga malamin na ya boye ilimi ko mai tambayin ce ai na gama da su kaga ya kiya ba da ansa to za mu kawo mu yi bayani dalla dalla sai a zube a faifayi ga wannan ga wannan shikenan ku kuma yan saurare ne na bar muku hukunci a hannunku kowa ya biya allansa da kansa ya zaɓi abin da ya masa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh